assalamu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau juma'a shida ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da shida ga watan Septemba miladiya dubu biyu da sha tara. Za mu ci gaba da sauraron fassara diwanin Maulan Musa Ibn Faidati, Sheikh Ibrahim Inyas, radiyallahu ta'ala an a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad za mu ba Alhaji Haruna Ciyaman zai buɗe mana da addu'a a karmakallahu bismillah.
صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وسلم سيدنا محمد بن فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, ‘yan uwa a mazaunin nan namu muna tare da shugaba mai albarka wato Khalifa Sheikh Ahmad Tijjani, Sheikh Ahmad Bola Rugombe, mane musu barka da zuwa. Muna cikin izu na shida, izin manatiku a halil widadi, fi madihi khairul ibadi, sallallahu alaihi wa sallam. Za mu tashi harafi na sha bakwai, harfu za'i, za'antu ilallahi jalili muhafiza. Malam Muhammadu Sani da Malam Muhammadu Kabir da Malam Muhammadu Saminu za su ja mana karatun diwani, Malam Ja- Muhammad Jamil Idris zai ja mana bakin diwani, shehinmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam zai mana fassara a karamakumullahu bismillah.
Na san.
إله إلا الله سيدنا رسول الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله أنت إلى الله الجليل محافظا لا إله إلا الله سيدنا رسول الله له بخير الناس للذكر حافظا لا إله إلا الله سيدنا رسول الله في هديه عن السريا وكيف لا لا إله إلا الله سيدنا رسول الله أرزقت ما لم ذكر بالذكر وعيرا لا إله إلا الله سيدنا رسول الله خير تليس من يرتل ذكراه ويحب فتى يشكو بلمدى إلى ديرا لا إله إلا الله سيدنا رسول الله فإن باخر الأقوام يوما فلم أعجب على ذاك جيل منهمنا مهابيرا لا إله إلا الله سيدنا رسول الله فلا سفر الحقر ولا بؤس إنما مرادي يا أمل لا يزال ملاهيبا لا إله إلا الله سيدنا رسول الله تذكرت فيه الأمين محمد فبا من سلاي الهال أن كان مهيبا لا إله إلا الله سيدنا رسول الله تذكرت فيه الأمين محمد فبا من سلاي الهال أن كان مهيبا لا إله إلا الله سيدنا رسول الله عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب منه له مواعظا لا إله إلا الله سيدنا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مساهبة الأيقاظ الله عليه وسلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائد إلى داعة مولاه بما وعى من الدين والإخلاص وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين اعتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كثر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da sana'armu wadda muka fi kwarewa cikinta ita ce soyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama وسلم kuma muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ya arzuta mu da shugaba mai girma al-muqaddamul baraka khadimu tijani khalifa ashaq tijani khalifan maulanmu ashaq ahmad gorari daga gombe حفظه الله ورعاه نعم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin kai وصلى الله على النبي الكريم iran Allah ya tabbata bisa annabi wanda yake mai girma حرف الزائد to kaji harfin sai
وأنت maulan shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wa arzahu annabi ali yace na maraita a cikin tafiya
إلى الله الجليل zuwa ga Allah aljalili wanda yake madaukakin sarki محافظا muhafizan ina tafe ina tsananin kiyayewa على حب خير الناس a bisa soyayyar wato annabi wanda yake biyayyen mutane حافظا للذكر gani kuma mahaddacin alkur'ani Eh, na haddace mahabba na haddace qur'ani kaji ba muhafizan ala hubbi khairin nasi sannan kuma hafizan lissike ina tsananin kiyaye alkawarin soyayyar fiyayyen mutane ga na hafizin alkur'ani
أتيه wato a cikin ina yin ɗimuwa به da soyayyar manzon Allah
أهل الثريا in na ɗimauce ina barin wannan duniyar taku wallahi malam eh in na shiga cikin ɗimuwa ba na shiga kiwo to ina barin wannan alam ɗin na sai na tsallake tauraruwar surayya
وكيف لا to wai dan ne ba zan wuce surayya ba waye surayya
وقد ذقت معنى الذكر kun manta ni ne wanda na ɗanɗana ma'anar la ilaha illallah kuma na ɗanɗana muku kuma
وإذا بالذكر wa'izan kuma ni ne cikakken ne wa'azi in zikri da alkur'ani duk wani mai wa'azi da alkur'ani jabu ne in kana so ka ga original din mai wa'azi da qur'ani to ni ne
الله تعالى na kaddana ma'anar zikiri sannan ni ne cikakken mai wa'azi da alkur'ani
وخير جليس bari in gaya muku kowane ne fiyayyen abokin zamana
من يردد ذكره shi ne wanda yake yawan maimaita ambatan manzan Allah.
صلى الله عليه وسلم Duk mutumin da yake yawan salati ga annabi yake yawan yabo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne khairu jalisi. Shi ne mafificin abokin zamana.
أحب فتى To samari bakin cikin ku ya ƙare. In dai aikin da kuke dan shewa kuke yi. Masu karanta diwani ana zagin su ana faɗa musu kalmomi. Shewa ce to ni uban tafiyan uhibbu fatan. ina son duk wani saurayi يشدو wanda yake saka murya لافظا yana furci بلا مدان da wannan diwani ni ina son shi ko mutane ba sa son shi ni ina son shi a dubu wa khairu jalisi fiyayyen abokin zamana man yura dubu duka wani shi ne wanda ke yawan maimaita sunan ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbu fadan ina son duk wani saurayi ya shi wanda ke daga murya la tuzabbin bikin bil majbil amdai wanda yake yawan furci da yabo da ke cikin wannan diwani
الأقوام wato zaɓaɓɓun waliyai فإن فاخرا idan suka yi alfahari da karama da ilimi da ma'arifa da sauransu
يوما daidai ga rana ɗaya فلم أزد to ni in na tashi musu alfahari ba zan ƙara ba على ذا قديم المنحل الناس in suka gama sakamansu da alfaharin zai ce kun ga wannan shi kuma hajimin annabi ne mai suna mulhamin na صلى الله عليه وسلم muhafiza mai tsananin kiyaye alkawarin soyayya eh kowa ya faɗi abin da yake da shi malamai su ce sun haddace hadisai gargawa su ce sun haddace alkur'ani fakiyai su ce sun haddace hukunce hukunce arafai su ce sun san tashahiyatu kowa ya faɗi wani ya ce yana taka ruwa wani ya ce yana tashi sama wani ya ce yana karɓar malaku- abinci daga malakutun samawati in ya gama zan ce to ni kuma hadimin annabi mai suna mun صلى الله عليه وسلم an gane abin da wannan faifin yake nuna ba wato ai duk wata karama wake ba ne ta ba annan wani Allah wani kuɗi wa da kasu ku to shi yana so nuna malamai da waje ku da kuke takama da Qur'ani ko hadisi ko fiqh ko ilimi ko ma'arifa ko karama ai ni ke amsowa in ba ku ni ne nake amsowa sai in ba ku saboda ka falam azim ba zan ƙara ba ba zan rage ba ala za ka ji mulkun hamina a bisa cewa wannan bawa shi halimi ne na annabi mai suna mun hamina muhafiza mai tsananin kiyaye alƙawarin soyayya
فلا أبقي صبرا wato ba na kwaɗayin kubuta daga wutar sa'a eh ba na kwaɗayi ba na nake kwaɗayi ba wani sallah da nake yi wai ba dan kan shiga wuta ba ne ولا wani بؤسا saban Allah da nake yi ba dan tsoron wuta ba ne salloli da nake ba dan kwaɗayin aljanna ba ne algo wala busa kuma ba na kwaɗayin kwana cikin bakin ciki ba na kwaɗayin wato a fita daga cikin kunci da wahala
إنما مراديا kamar an ce to shehu me yi bukatar ka ka ce kai baka tsoron baka kwaɗayin kubuta daga wuta baka kwaɗayin aljanna baka kwaɗayin fita daga cikin bakin ciki da ɓacin rai to me muradin ka ya ce bukata ta
أمن annabi ya bani abinci صلى الله عليه وسلم لا يزال ملاحظا shi kuma amincin kar ya gushe annabi yana kallon shi da gefen ido ka ji ba wato ka san kai ka tashi da zaka ce Allah ka ba mu aljanna Allah ka kubutar da mu daga wuta shi jani ba ruwana da wannan ni kawai annabi ya bani aminci kuma ya ta kallon aminci babban magana ce eh babban magana ka ga duk wanda ya zo kusa da shehu shi ma kenan ba su ya nemi kubuta ya kubuta kawai Mm.
تسترت na koyo في ظل أمين a cikin inuwar annabi amintacce muhammadin abin yabo sama da ƙasa na fitartu na yi wa kaina farko da inuwar manzon Allah صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa alihi wasallam كفى ya ishe ni من فلاح الحال daga gyaran halaye na أن كان لاحظا shi annabi yana kallo na صلى الله عليه وسلم wani a ce ni mutumin kirki ne wani tsarihi ne ni wani wali ne duk wannan bai dame ni ba. ko kuma wasu mutane su ce ai ni mutumin banza ne ni fasiki ne ni ina hada haramun ni kafiri ni zindiki ni kaza shi wace shi ma wannan duk bai dame ni ba in dai annabi ya ya- yana duba na to kafa min salahil hali wannan duban da yake min ya ishe ni kyaruwar ha- halaye
عليه صلاة الله salatin Allah ki tabbata a gare shi ثم sannan سلامه amincinsa da وآله iyalan gidansa وصحبه da kuma sahabbansa لاقوا waɗanda suka haɗu مواعظا wato waɗanda suka haɗu da
مواعظا mawa'iza kowane irin wa'azi kowane irin gargaɗi su sahabban annabi da iyalan gidansa sun haɗu da kowane irin gargaɗi dan daga bakin annabi suka ji صلى الله عليه وسلم haka kadri yan bilal azim
إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا عجبت لسلبي مولى بالقلب مولاي قريب من المحبوب بالبعد مجاهد لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا وذلك يا إبراهيم يا محمد وأمر وجود كون الروم وقال لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا ولا زال يشكر بين والحال إنه حبيبي معي في البيت أولت فالقاعي لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله لها برق جوق القلب أوحى له موسى كنز كالحمام المتجيع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا ترني وإني غالب في هديرة وأكل قود السائر فوق مرجعي فلا الذي آية أطبا في سلام يواصلني في كل سحر ومرقعي لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا فتك فتك ما سبني يغيد وبر المعالي آخلة بمجمع ووجعت العالي وتبكي عيداه وقد الذي يهي ويلقي مسمعي لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا قدر أولايات عجبات معلينا بإبطال آراء قرننا للمضيع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا أجد خلافا بين قوم محمد فيرفع التوحيد من كل موضع لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا بنمشي على نادر من سوية تتبعه فالكل جد متبع فإن أرسل قيام فلست مداليما على سنة الهادي على خير ما يهدي لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا نصلي كما كان النبي مصليا نسب كتانا قوس بلا سقيدا ونطبق لا نرقي نريد سرادا نود كهد الحاشم المتبع لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا نكرر
حرف العين وقال حرف العين عجبت لصب شو يجي عجبت لا كذا ماماكي mamakin mai lissafin ga al'amarin wani masoyi mawurani da ƙalbi abin ɗimautawar zuciya mula'i mai tsananin soyayya mai tsananin soyayya mula'i wanda ika su a cikin tukunyar soyayya ina mamakin sa wannan masoyi ya gasu ya dahu kuma ya soyu eh mana mujahi abinda zai baka mamaki karibo oke mujahi yana jin ciwo ina gori da nisata ƙaribin alhali ga shi kusa da masoyin shi shi ta ke bani mamaki gashi kusa da masoyinsa amma jin san da kana ɗaya sai ka ga yana kuka na rijiya ce wallahi masoyi ya yi nisa kuma gashi gashi tare ya ce kai ina mamakin wannan masoyi sai aka ce to shehu wannan waye kenan sai ya ce me wa zalika ibrahim wannan fa ba wani bane ubangidan nan naku ne Ajibu ba wani bane wannan masoyi da iga su ita hu isoyu a cikin tukunyar soyayya wanda ike kuka da nisa alhali gashi gam gam da masoyi kullum ana tare amma kuma yana kuka da nisata to ba wani bane illa ibrahim kauna fi asgari sabibu mustafa sallallahu alaihi wasallam ya huwa ya muhammada shi ibrahim nan da kake gani ba a hoto ka ji ko in aka yi da wali ba ana karanta masa fatiha da kul huwallahu sha da salatul fatiha goma kuna yas ya ce ya hawa muhammadin ya daɗe yana son a ɗai wa amuru wujudil kauni kamar an ce shi hoton yaushe ka fara ya ce kai wa amuru wujudil kauni tun lokacin na na ya rubuta ya ce tun lokacin lamarin halitta gairin wakani bai zamanto abin afkarwa ba tun babu kauni to wannan wani irin mutum ne kuwa wai an tambaye shi ne ba cewa wa zalika ibrahimu ya hawa muhammadin ba wani bane illa ibrahimu wanda ya gaje yana son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce tun yaushe ka fara ce tun ba halicci halitta ba gairin ruwan tsari bai kasance abin afkarwa ba wala zala gashi kuma Ibrahim nan bai gushe ba har yau yashkuru baina yana kukan tsakani ko hijabi ko nisa wal hal alhali kuwa innahu cewa shi Ibrahim nan habibi ma'i wato habibi yana cewa masoyi na mai yana tare da ni a koda yaushe fil baiti muna tare a cikin daki aw wasta balaqai kai ko na kasance a tsakiyar daji muna tare duk inda nake ba ma rabuwa da shi amma kuma gashi kuma ina kukan nisa wai in kullum in ce ya min nisa alhali muna tare a daki muna tare a daji barkun walƙiya idan laha duk lokacin da ta buga haske shawwaqa al-qalba tana shauƙantar da zuciyata aw mutaghannin ko kuma mutaghannin wato wanda yake mawaki hada lahu hada lahu ya rera bege gare shi kal hamani kamar dai kurciya al musajji wanda yake mai bege a cikin keji duk sanda wani abu yi waka to annabi yake tuna duk sanda walƙiya ta ta bayyana to annabi yake tuna sallallahu alaihi wasallam tawani haliran kai malam barkaji za ka rika gani na kamar gani gaka ko eh kana gani kamar gani gaka wata kila ka taba kawai ce za ki kauna hasu uku da kaje kauna lafiya na gan shi na har kabarin shi na ji wani kuma ya yi tare muka ci abinci mun ci abinci tare na bi shi sallah na yi kaza na yi kaza wata rana ma ya aike ni aka ce kaza aka ce kaza ya ce kai bar wannan zancen gani karani hajiran za ka ganni kamar gani gaka wa inni ghaibun alhalin cewa ni fakakki ne cikin muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhaki rukunan ba wani abu nake ba illa kwaikwayon waɗanda suke masu barci zahiran alhali ido na biyu fauka mamariya ina kwanci a kan shi kwata ne kawai na rufe da bargo amma ido na biyu eh muna tare da mutane ne naga kowa ya kwanta shi ne ma na kwanta na sha bargo amma ido na biyu shi ne kawai abin da ya faru kar ka ɗauka wai yadda kake haka ne a kai kayi barci ne kuma ido na biyu
fada'i cutata alladhi ayal abibba wadda ta gagari dukkan likitocin duniya
in fisalu man wato yuwasilu likitocin duniya sun kasa warkar da wannan cuta to cutar nan ba wani abu ne ya kawo ta illa in fisalu man yuwasilu rabuwa da wanda shine yake sadar da ni ya shiryar da ni fi kulli sayha a cikin kowane daji na ma'arifa na sanin Allah wa marba'i da kuma kowane daji na shari'a da ke ɗauke da hijabi
kafika a cikin dukkan habarar sanin Allah ma'arifa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda yake sadar da ilar zaki haka nan kuma a cikin halarar shari'a shine yake sadar da ni.
kafika halakar wannan kafiku kamatan nan ne halakar da mazaje saboda kyanta
giduha wallahi budurcinta ma tabaniya ni wannan bai ribace ni ba matan nan da mazaje ke halaka saboda canta to ni budurcin ta bai ribace ni ba sai ka ji ko
fagurhul ma'ali domin kuwa haka ke maɗaukaka akhizatun bi majma'i sun yi riko da jijiyoyin zuciyata waɗansu hasake daga halar ubangiji sun kama jijiyoyin zuciyata saboda haka dukkan matan nan mai kyau wadda ake halaka saboda canta ba za ta iya yaudara na ba ko ba za ta iya ribata na ba wannan wato yana magana akan makamin fardaniya fardaniya wata budurwa ce wadda dukkan mazajen wilaya suke kaunarta Eh, gayar namijin wilaya ya auri fardaniya Eh, a ce mat- matakka ba mai sunan matakka ce gausiya an kai ma ka auri ta haba malam ba dole ba to ya aka yi kuɗi na kashin da yawa to ya ce a ni wannan bai dame ni ba Mm.
muwajahatul hadi saboda haka ke madaukaka sun kama zuciya ta sun ga suna to kamar an tambaye shi aka ce menene kurrul ma'ari din nan da suka kama zuciyanka
muwajahatul hadi sai ya ce yin gaba da gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shammi arijahu da kuma shakar kamshin jikinsa
wa fahmi da kuma fahimta ta allazi yuhi ga abin da yake sanar da ni wa yulqi yake jefa shi limasma'i ya zuwa ga kunnuwa wannan shi ya dame ni ni abin da nake so in haɗu da manzon Allah gaba da gaba sannan in shaƙi kamshinsa sannan in haddace abin da ya gaya mu duk abin da ya gaya ni kazan da yawa manyan waliya sukan ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwarjininsa da ma- girman matsayinsa idan yi magana in wali ya dawo haddacinsa sai ya manta da abin da aka gaya masa ya wuce amma ni na haddacewa tar tar ba na manta komai na kada haka nan kuma rafu rayatil hanifati wato daga tutocin nan na addinin musulunci wannan shine bukata ta in zama kullum nake daga tutar musulunci mu'lina ina mai bayyanarwa bi ibtali ina mai gaya wa duniya bi ibdali ara wato da baci wato
bi ibtali arakal dayala wato bacin ra'ayin fafaruma
المبيع wanda yake abun wulakantawa kullum bukata ta daga tutar musulunci kuma in gaya wa duniya fafaruma ƙarya yake Allah ba uku bane Isa ba Allah bane Maryam ba Allah bace Allah shine Allah wannan shine bukata ta kardinal martaba ce a coci
يزيل خلافا kuma in rika gusar da saɓani بين قوم محمد a tsakanin jama'ar al'ummar annabi Muhammad wannan shi ne bukata ta ta uku at-tawhidu daga tutar musulunci in kare tafafaruma sannan in haɗa kawunan al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam التوحيد توحيد المسلمين فيرى بعضها سيا تدوريم يا هذا مولي غدا من زما uwa ɗaya uba ɗaya min kulli mawdi'in a kowane bagire muke shine bukata ta ina so in mai da musulmi su zama uwar su ɗaya uban su ɗaya
فنمشي daga nan sai mu samu mu rika tafiya a tare على نهج الأمين a kan gwadaban annabi wanda yake amintacce سوية ka faɗa da ka faɗa. Mai ba wani ɗan izala, wani ɗan shi'a, wani ɗan wane ne, wani ɗan yan ɗariƙa. ko.
نتابعه Mutari'uhu sai mu riga koyi da shi. Falkullu, falkullu kowa da kowa a cikinmu. Jiddun mutabba'i. Jiddun mutabba'i. Mm, Jiddun mutabba'i. Yana mai tsananin koyi da manzon Allah. yana da tsananin biyayya ga manzo Allah abinda nake so kenan dukkan musulmi kowa ya zama mai tsananin biyayya ga manzo Allah
لقياه haduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فإن عز idan yau ya ta a gare mu فالأقدام to fa kafafuwan mu a دائما gode yaushe على سنة الهادي suna tafiya ne akan hanyar sunna ga annabi mai shirya da halitta
على خير مهيعي akan hanya wacce take mafificiya
نصلي to fa duk wanda kaga yana bin mu ya ce maka wai ya gano wani ilimi daga wurin mu ba zai sallah ba ko ya gano wani ilimi daga wurin mu ba zai azumi ba ko zai iya zagin Allah ko zai iya zagin annabi ko zai iya daina waziba ko zai iya shan giya ko zai iya zina ko zai iya aikata wani albasha kuma yana takama da mu kuma ya ce wai ilimin daga wurin mu ne to in kai adali ne saurara da kyau ka ji نصلي mu dai muna sallah
كما كان النبي kamar yadda ka san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama musalliyan shi ma yana yin sallah
نصوم kuma ni da Shehu Tijani muna yin azumi كذا نخطو haka nan muna bin sawun سبيل سميداي tafarkin annabi wanda yake jagora shugaba
وننفق kuma muna ciyarwa لا نبقي mun mun tashi ciyarwa ma ba ma ragewa duka muke bayarwa
نريد صراطه ba wani abu muke so ba muna nufin tafarkin manzon Allah
نحج sannan muna yin aikin hajji كحج الهاشمي kamar yadda annabi bahashimin dangi yake yin hajji المتبع wanda yake shine abun bi
نكرر sannan kullum muna maimaita حقا
la ilaha لا إله kullum muna maimaita la ilaha illallah haqqan wallahi tallahi kullum muna maimaita la ilaha illallah haqqan wallahi tallahi la ilaha babu abun bauta da gaskiya سوى الذي in ba wannan da yake ba له الخلق الخلق والأمر له ألا له الخلق والأمر wanda halitta da umarnin da ake ba halitta duka nashi ne العظيم wanda yake mai girma التمنع wato al'azimu tamannu'i mai girma a wurin ba da cikakken kariya shi ne al'azimu tamannu'i mai girma a wurin ba da cikakken kariya
عليه صلاة الله salatin Allah idan bada a gare shi sannan وسلامه amincinsa da وآله iyalan gidansa وصحب da kuma sahabban الله annabi bahashimin dangi المشرع wanda ya zo mana da shari'a wanda muke mai tsarki haka kadriyon gida gida biyu لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا jin daɗin rayuwa ta ba gida biha a garin Madina take
رسول العالمين wato manzan talikai ba gida أتاها ya zo garin madina ya zauna المب- المبلغ mai isar da saƙo daga wurin ubangiji
غنيمية ishirwana لا يروى ba a iya ƙosar mini da shi بغير معينها ba tare da ruwan nan mai daɗi da ke gudana a cikin garin madina ba
وإن شفائي kuma ka sani cewa waraka ta
تربها turbayan madina إذ wato wato ka sani cewa cuta ta samun warakar wannan cuta ƙasar madina ce kawai za ta iya warkar madina kishirwa kuwa inda zan shanye ruwan duniya duka ba zan koshi ba amma na madina kofi ɗaya ya ishe ni.
من قد يلوم wato duk wanda yake zargina بحبها da soyayya ta ga madina غوى to wannan ba ya halaka وعدا wa'ada kuma ya ke tarbiya ka ya yi ta'addanci
وأقذفه بالحق kuma sai na harbe shi da bindigar gaskiya
بالحين yudumagu in na harbe shi za a yi tanejin kwanyarsa filihini take da na harbe shi za ka ga kwanya a ƙasa kawai na gama da shi
غرور
hawai نعم duk wata soyayya gururun hawan duk wani soyayya ya dubu da ike kiran ma'abocinsa ya rafi siwa ya hawai ya ɗauke soyayyar madina a zuciya ya saka wata soyayya gururun to rudani ƙarya ne duk soyayya da za ta sa ka daina san madinar annabi sallallahu alaihi wasallam to yaudara ce kawai
يصبر فليت فؤادي ina ma dai a ce zuciyata yusbabu za a rina min ita فيها تلك a cikin marnar soyayyar wannan gari madina
تحيتي ina miƙa gaisuwa ta على ساكني a bisa wanda yake mazauni وادي العقيق wanda yake kwanci a cikin rairayin da ake kira a kiko dajin da ke kusa da madina
وإن أسهروني ko da kuwa sun hana ni bacci
وقربوا المجامع kuma suka ƙaran min da hawaye amma duk da haka dai ina karshe su Eh, su suka ƙaran min da hawaye kuma suka hana ni bacci wai manzo Allah ce صلى الله عليه wani وسلم gurin ina miƙa gaisuwa ga wanda yake kwanci a wajin aqiq ko da dai na sani su suka hana ni bacci kuma su suka sa hawaye na ya ƙare na yi kuka na yi bakai tufa a ne tumu a faman kuka tuwa halatin zilkalbi min harkatin shauki
صلاة salatun ubangiji da وتسليم kuma gaisuwarsa مبلغ من الله daga Allah مبلغ mablagu abin isarwa على أحمد ya المكتاري tabbata bisa annabi Ahmadu al-Muhtar zababbe daga zababbu من عند ربه wanda ya zo mana daga wurin ubangijinsa صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتجيبنا النغادة كيوسف ترانيك يقودنا أنه يوسف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
مثل عقلي ينطق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فدارين بالله فاتين سره به عرف يقال القبول وعرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله به علم الأسماء دام أصله لذا زادت الأملاك إهداء يخلق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فمن أتاني العلم والخير والهدى وقد فقد في الإرفان من كان يعرف على لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا ذاك شبها أو كلام تحدثا بلا مائه أم ذاك منه تعرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فمن شاء ذا أو ذاك سياني إنما مرادي سنة البحر الذي منه أغرب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإني محب شاعر خادم له أنا حضرة الهادي فؤادي مطوف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه فلما ألقى أمانا لها أتصوف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاتي وتسليمي بها أتشرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه وهي الرسول الهاشمية وأعرف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه مدى تعرفي شمس العميد أصنف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه وأسماء مدح الهاشمي وأؤلف لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه على فاتن الرحمن حقي يا أقسم لا إله إلا الله لا إله الباء حرف الباء سواء في شيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا بآله ya ce wayyo Allah na bakin ciki bakin ciki yana damuna wannan wayyo Allah kuma ba yanzu na yi shi ba na yi shi ne tun kafin a saukar da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh ba yanzu bane kar ka dauka yanzu ne na yi ta eh ta dade in yanzu ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma san da na faɗi wannan ba inna lillahi eh bayan naqa kuka ce shehu ku da kanku kuma wayo Allah baka ce ce kwarai kuwa to me yasa ka ce wayo Allah ce banan naka rairayin madina ya yi nisa rairayin madina ya yi nisa za ka yi usiku wannan shi ne ke bakanta mana eh wannan shi yasa na ce wayo Allah ina ma a ce ga gida ga gida ma sai an fito an hau jiki yasa na ce wayo Allah bakin ciki wato yana damuna banan naga rairayin nan mai laushi da ke cikin garin Madina bana yayi nisa daga kaula zaka wannan shine yasa yi usugu wato yake wannan shine ke bakanta mu wannan shine ke bakanta zuciyata tarani kullum idan ka gani kaya aquni zaka gani kamar annabi yaqub alaihi salam na'a anhu yusuf lokacin da annabi yusuf ya yi nisa a gare shi a gani da annabi yusuf ya yi nisa a gare shi da yan uwansa suka kai shi misra din nan abin da ya faru ya faru suka zo suka gaya masa ya ce ban sawwadan da kuma an fusu kuma amra fasabrun jami a sallahu an yi a ce ni bihim jami'a innahu huwal alimul hakim asani to abin da ya faru sai ya ce bakin sai ya ce wayyo Allah bakin ciki yana damu walaifi ya asaba ala yusufa wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadim qalu tallahi tabta'u tadhkuru yusufa hatta takuna harban aw takuna min al-halikin qala inna ma ashku bathi wa udni ila Allah to wannan shine kalmar da shi amfani da ita shi ne ma'anan fawa a tafi ko fawa a tafa kullum ka gani za ka gani kamar annabi yakubu da annabi yusuf ya yi nisa a gare shi kullum sai dai kuka kullum sai dai kuka shi ma abin da ya sa ya ce ya faɗi wannan kalma wato a lokacin ba a saukar da da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya sa ya faɗi wannan kalma na'am atani ya kusata a gare ni walaifi ina ma dai a ce al-yawma a yau din nan in samu damar tafiya muhajjiman wurin da ake kafa hema biwadi aqiqi a filin nan da ake kira aqiqu da ke cikin rairayin madina marba'an shi kana son wannan waje ce marba'an wani gida ne kuntu ailaku wanda na dade da sabawa da shi na dade da sabawa da wurin ba yanzu bane Mazalim Madina masauki ne, tunadi biha wanda a nan ne hallal huda shirya baki ne ta sauka. Az'anal ida abokan gaba dole suka miƙa wuya. Wafaran nada sannan kuma baiwar Allah tana kwarara lil yaushe lil kulli ga maza da mata. Wal kullu dukkan halittar Allah ya guriku daga wannan baiwar suke kamfata. Mazalim Madina masauki ne, tunani wanda take kira da babban murya, Isa'alit tana cewa kowa ya zo samu arzikin lahira. Sarmadan a koda yaushe tana kira da wannan arziki. Hanajiruha sautin muryar Madina bakkat yana ɗagawa sama. Wazu da aqli wajen akali duk wani ma'abocin hankali yunsiku idan ya saurari wannan murya na madina ta yi adalci magani wai duk madina nan da kaje na faɗa ba annabi ne yana sutuntawa ne saboda soyayya amma ba madina kawai yake magana ba wanda yake madina ake magana muryar mai madina kullum tana kira ku zo ku samu arziki ku zo ku samu arziki saboda haka duk wanda ya saurari wannan murya in dai ma abucin hankali ne to zai adalci mazani na biyun layi madina masauki ne na annabin Allah hazini sirri wanda shi ne wato taskar a asirin ubangiji shi ne taskar nan ta asirin ubangiji albuhulu manya-manyan masana Allah bihi da albarkarsa ne an rafa da tari araba Na'am, ba ba shadda akai na'am, ko da an gani kada ya faru da shi na'am, به عرف الباري الفهول الفهول عرف الباري به na'am.
manyan masana Allah sun san makajin halitta ne da annabi wa arrafu kuma suka sanar da almajiransu sun san Allah arafin bari sun san ubangiji mahalicci bihi da albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa arrafu kuma suka sanar da almajiransu Adamu bihi da albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Adamu ullima Adamu Na'am, eh ullima asluhu Adamu na'am, ullima aka sanar da asluhu baban annabi Adamu mai suna Adamu alaihi salam al asma sunayen Allah na'am, ko kuma dukkan sunaye wa allama Adamu al asma kullaha to da albarkan annabi ne aka sanar da shi waɗannan sunaye na'am.
liza saboda haka ne sajada la amla malaiku suka yi masa sujjada idda domin ko ya zo ne ya khulufu dan ya halifanci Allah a ban kasa Na'am.
inni ja'ilu fil ardi khalifa Faminuhu to fa daga wannan annabi ne wanda aka sanar da Adamu sunaye da albarkacinsa a cikin ilmi da albarkar wannan annabi ne ilimi baki ɗaya ya zo mini wal faidu da ma'arifa wal huda da kuma shari'a man kana ya'rifu duk wani wanda ka ji ana cewa ya san Allah wa qad qultu hakika na zarce shi bil irfani a cikin sanin Allah duk wanda ka ji ana cewa ki gudu to sa gudu bai zo ba eh duk wanda wanda ka ji ana cewa arifi ban zo wurin bane zai koma muridi eh dole ka gana malami ban zo bane zai zama almajiri saboda haka na zarce duk wani masanin Allah fala alimun illa bi babi waqibu tara za ka shabahan ya rage naka ne sauraro ko dai kaga wannan magana da nake yi da awani da cika baki au tarahu idan kuma kaga dama kaga wannan maganan nawa tahaddusan zantarwa ce Bina'ma'i.
ganimomin ubangiji wa amma ganimar rabbika fa hadis in ka ga dama ka dauka haka ne in ka ga dama ka ce cika baki ne lalla rabu da shi gasuwa ne gasuwa ne gasuwa ne wannan ya rage naka ni dai na gama nawa am zaka am zaka ko kuma ka dauka cewa wannan bayani nawa ta'arrufu sanarwa ne minhu daga manzon Allah in ka ga dama kar ka ɗauka maganar ta wace ka ɗauka annabi ne ya magana da harshe na don ya sanar da ku ko ni waye. Faman sha'aza duk wanda ya ga dama ya ɗauki na farko. An za ka. Ko ya ɗauki na biyu ko na uku ya rage na shi. Wanda ya ga dama ya ɗauki na farko shine ya za ya ce da'awa ne da cika baki au zaka ko kuma ya ce ai tahajjudi ne da nimar Allah ko kuma ya ce ai annabi ne yake magana da harshensa hijjani wallahi duk ɗaya ne aure na da wanda ya sallama da wanda ya inkari duka ɗaya ne aure na
Inna muhaji domin cewa ni bukata ta sanal bahari yabo ne ga kogi alladhi wannan da yake min wa amriku.
wato daga gare shi ne nake kamfato kulubu da ma'arifu
Wa inni muhibbun ku sani cewa ni masoyin annabi ne sha'irun mawaƙi gare shi khadimun lahu mai yawan hidima ga annabi
fu'adi zuciyata mubawwafu tana ta dawahi ala hadratil hadi.
a bisa halar annabi mai shiryar da halitta wato zuciya ta mudan wafu abar kewayarwa ce ala hadartul hali
alaihi salatu lahi idan ka je halarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zuciyata za ka gani zuciyarta wajen ne ɗakin shi to da haka in ka sallama kai da wahi kawai ka nemi albarka ka wuce zuciyata wurin ɗawafin masana Allah ne. duk wani arifin zuciyata yake kewayawa dan me ubangidan halitta yana ciki barbarai kuwa da in gaba da in gaba an kuma zana habibu fa innahu bi qalbi wallahi da wannan masoyin zai faku gare ku to ku neme shi a zuciyata za ku same shi
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata a gare shi ثم صلاة sannan amincinsa فلم علق أعمالا falam alka ya Allah kada ka bari in haɗu da a amalan waɗansu kazaman ayyuka لها aka أتخوف kawahu waɗanda nake tsoron لها wato a bincike su Allah kar ka bari in aikata aikin da zan ji tsoro ranar alƙiyama a binciko su babu wani aiki na wuka zani balle in ji tsoro Allah kar ka bari in haɗu da wani aiki wanda nake tsoron a bincika shi
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare shi ثم سلامه sannan amincinsa صلاتي salati na da kuma وتسليمي gaisuwa ta da بها albarkacinta أتشرف nake samun ɗaukaka a wurin Allah.
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata a gare shi, ثم sannan سلامه amincinsa أحب الرسول ina son manzon Allah. Mu kuma muna son kashe
الهاشمي Wanda yake ba hashimin dangi وأعرف kuma ina kai motar yabo kwano wa ahaliku ina kai motar yabo kwano. Eh, ina hau motar yabo ba na tafiya a hankali. Wutar kuɗi ba sauki. Eh.
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata a gare shi, ثم سلامه sannan amincinsa مدى الدهر kusan niku ina rubuta littafi مدى الدهر matuƙar zamani في ذنب الأمين a cikin ambatan falalar annabi amintacce.
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata a gare shi, ثم سلامه sannan amincinsa وأجمعه ina haɗa مدح الهاشمي yaban annabi ba hashimin dangi a waƙe. Ina haɗa su a waƙe.
وأؤلف sannan kuma ina haɗa su a rubuci a zube ina yaban annabi a waje ina yaban annabi a zube nazman wa nasar
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata a gare shi ثم sannan سلامه amincinsa أقذف a kazibu ina yin harbi حكيا wato a kazibu haƙƙi ina harba mizayin ɗin gaskiyata ina harba mizayin ɗin gaskiyata على باب الرهبان a bisa ƙaryar malaman kiristoci eh ina sa ni za in harbi ƙaryar malaman kiristoci na cewa Allah uku ne ina harbin wannan ƙarya kullum
عليه ya sa kullum muke faɗa cewa duk mutum da yake son shi Ibrahim da gaske ya kiyayi yare yaran nan masu sa cross da sunan hakika masu sa hoton shehu su sa Jesus a baya wannan duka wasanni ne kawai Ibrahim ya fi karfin kama kama da cikin cikin har ka bari abin da yake yaƙi da shi ka ce kuma wannan shi ne wannan duka ba bari ya bari wanda yake fahimtar abin da ake tafiya a kai in yana da aboki ne yin haka ya gaya mai gaskiya in yake kiyaye shi kawai kar ku zama masu zakin mutane ku dinga magana mutane kar ku yi haka kamar yadda malamai suke yi su wannan wata siyasa su ce idan mutum yana yin barna ka gaya mai gaskiya in yaki ka kiyaye shi kawai amma kar ka je kana bata shi ran da ya shirye ya dawo a ci gaba da tafiya dama bakin sa kake amma a yi ta zagi a yi ta zagi har ƙarshe ma ya zo ya daina abin da yake yi ba za a daina zagin sa ba wannan aikin malamai ne ba aikin masana Allah ba malamai mafiya suna yin wa'azi ba dan a gyaru ba ne dan suna cin haushin mutum da suke wa'azi a kai amma abin da zai baka ka gane haka idan suna zagin mutum ko ya daina abin da yake ba za su daina zagin shi ko ba za su taɓa san shi ba ba za su kuma su yarda da shi ba wannan shi zai gwada maka cewa wa'azin ba dan Allah suke ba dama suna da wani abu da suke karewa nasu to tunda an ma ba na jin maganar su bari su ta surutai shi ne kawai to kai karka yi haka in mutum ya zo kuna tare zo yana wani abu mara kyau ka hana shi in ya kahan ma ka yi ta alaƙa shi in ya cika zuwa wurin ka kira shi ka ce masa wani ni ba zan zaɓe ku ba saboda soyayya da take zuciyarka ta shehu rahim amma abin da kake shehu rahim ya hana kuma baya so so da haka ni ma ba na so dan haka in baka bari ba ka bar zuwa wurina amma ba za ka taɓa jin zancen ka baki na ba amma wallahi kar ka sake zuwa wurina ka bar mu'amala da ni saboda na lura inda shehu ya bi daban kai inda ka bi daban amma kar ka je ka rinka yawan maganganu shi ka rinka bata shi kana faɗin maganganu wanda yake bai dace ba na عليه salatin Allah ya tabbata a gare shi مع tare da iyalan gidansa masu girma وصحبه da sahabbansa amintattu مدى الدهر matakar zamani ما حج الحديد matakar alhazai sun yi aikin hajji kuma وعرفوا matakar sun tsaya dutsen arfa matakar alhazai sun yi hajji matakar kuma sun tsaya tsaya akan dutsen arfa to Allah kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mujisan lana ya wahidul ahad ya barru ya wutru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala walad ajid ubaydan wa barik kalbahu abada ya man la shibya lahu waqan wala yufu anta al-jiyaz li kulli kharij wajal ya rabbu ya haqqu ya man la lahu dhibbu farris لأمة خير الخلق قبلهم ولا نار مثل ولا حسد المصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الداعي الأنصاري أحمد صلى وسلم على خير الورى سيدنا محمد الآل أسامي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره وبجلاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna maraba daga cikin manyan bakinmu yanzu muna cikin karatu akwai a dan shehu muhammadu zainab wanda yake yaya ne wurin shehu ya mafi zahan shi ma ya shigo mana wannan mazauni yanzu ga kuma halifa za mu mika abin magana a hannunsa
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وبقداره العظيم أنكي وني كمان وانا ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إذنا بهذا المحضر فالتاس في بنظرة تاتينا بالسفر ورضي الله عن شيخنا وسيدنا ربنا القدر المكتوم والخاتم المحمدي المعلوم ولانا صاحب الختمية والختمية الشيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه رضي الله عن خليفته من بعده وارث سره وصاحب فائدته مولانا ابو اسحاق شيخ الاسلام وسعاده الانام الشيخ ابراهيم الناس رضي الله تعالى عنه ما بعد يقوى مصر يا الله مصر يا مزا الله مصر يا شيخ تجاني مصر يا شيخ ابراهيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته gaskiya ba wani abin da za a ƙara kawai dai sai dai mu ari kalman wani majalubi da yake yi ta da'ima yake cewa godiya godiya da hausa ba wai da larabci ba kawai gode gode yana nan yana madina yanzu ya tare a can Mm, gode gode kawai ba wani abin da za a ƙara akan wannan majalisi ne albarka na wannan karatu mai tsada wanda samun irinsa yanzu ya yi kaɗan Maulana Shehu Ibrahim shi ne manhaj mana shi ne hanya kuma shi ne madafa shi ne abun dafawa kuma shi ne abun kamawa kuma shi ne jagora wanda yake korawa ma'ana yake daidaitawa ya zakarar da iyayenmu shehannai
wanda suka yi rayuwa da shi jiki da jiki cewa ku rika karantar da littattafan ɗariƙa da sufanci a zawiyoyinku in ka je ka duba za ka ga manya-manyan gidajen nan na ɗariƙa na kano wasu suna karanta jawahirul ma'ani wasu ya farida wasu rubiyatul mustafid gashi nan dai littattafai na sufanci da ɗariƙa ana karantar da su wanda shehu ne ya musu ishara akan wannan dalili akan wannan littattafai na shari'a da fiqhu da furu'a da sauran fannoni ko ina za ka samu mana za ka iya zuwa jami'a ka karanta za ka iya zuwa wajen kowane irin malami ka karanta amma littattafai irin namu sai mu kuma wa'yancan littattafai na furu'a ba an soke su ba ne suna nan amma lubbin abin da ake nema wa'yannan littattafan da su kuma wa'yannan littattafan wa'yancan ba sa iya karantar da su sai wanda ya sha daga madadin shehu la ya'rifuhu illa man shariba min madadina wa la yafhamuhu illa jasadu madadina ba wanda zai sha wannan madadin sai wanda ya samu daga madadin mu ya sha ba wanda zai fahimta sai wanda madadinsa daga jikin mu yake saboda haka ba wani abin da zan ce ina taya yan uwa samari matasa murna da samun wannan gwarzo dan uwa mai girma jagora abin wanda kuka same shi a nan a arha ma'ana kun same shi a arha ba tare da wani wahala ba ina taya ku murna kuma ina jawo hankalin ku da rike irin waɗannan makarantu karatu ya yi arha da yawa yanzu kana kwanci a ɗakin kama littattafan da za ka gani a whatsapp ko a twitter ko a wannan kafofi na sadarwa ba za ka iya karantawa to amma ba duk karatu ne yake da amfani ba wani karatun ma in aka yi halaka yake jawowa kuma karatu ne kamar an yi shi halaka yake jawowa to ka ɗan fara kanka da na Allah wannan karatu da shehu yake yi wallahi kamar dai ka ce jawahirul ma'ani dama abin da yasa aka ce jawahirul ma'ani ma'anan ma'anonin ne gol gol gol gol kowace ma'ana ɗaya gol ne to in ka tara to gwalagwalan ma'anoni to diwani da irin wannan karatu gwalagwalan ma'anona ne wanda ba za ka same su a sauran wurare ba sai a zawoyoyinmu da wajen ahalullahi da wajen masoya shi ibrahim saboda haka ina jawo hankalin matasa da himmar zuwa da ƙoƙarin zama ka saurara da ƙoƙarin ji da ƙoƙarin sawa a wayanka da downloading ɗinsa don ka rika ji a time ɗin da kake da lokaci ya fi maka salaman kirji da zuciya idan kana yin haka akan waƙoƙi da shirme da za ka yi ta ji wanda ba zai amfanar da kai da komai ba saboda haka ba majalisi zan yi ba kawai ina taya yan uwa ne murna da samun wannan dama kuma ina jawo hankalinsu da lallai mu rike da kyau diwanin nan da kuke gani wata irin makaranta ce da samun irin ta babu ma kawai duk abin da kake nema da da hausa ne za a ce da faduka to diwani ne da faduka kuma ba fa irin na barawa ba eh kar a ce da faduka ka kawo shinkafa da taliya da dan wake da da da tubani da me duka hada a tukunya ɗaya ka ce ai duk da faduka aka ce a dafa su waje ɗaya a'a diwani ya shafi yabo ne na manzo Allah ya shafi kaman ka ce zane ko ka ce menene abin da ake zanawa idan za a zana mutum da turanci drawing drawing ne na annabi muhammadu sannan tarihi ne sannan hukunci ne shari'a ne ɗariƙa ne hakika ne duka za ka same shi a cikin diwani wanda wasu littattafai kowanne sai a kan fanninsa amma shi diwani shau yana kawo komai a cikinsa saboda haka kaga da za ka rike diwani da kyau to dukkan sauran ma fannonin da ka rasa sai ka same shi a cikin diwani kuma samun irin wannan karatun da za a yi shi a natse a fassara maka zallan abin da shehu yake nufi yana da wahala masu karatu da yawa amma wanda ya samu madadin daga shehu kaɗan ne in ka samu wanda ya samu to ka rike da kyau in ka samu kai ma sai ka samar ma wani saboda haka ina taya yan uwa murna kuma muna fatan Allah ya maimaita mana irin wannan lokaci mai tsada shi shehu ku yi ta masa addu'a Allah ya masa tsawon kwana kuma kuma kar ku bari ya tsufa da wuri yawwa ku yi kokari kar ku bari tsufa ya kama shi yawwa ku yi ta kokari kar ku bari tsufa ya kama shi kullum dai ku gaita a saurayi din nan to shine zai fi muku in kuka bari ya tsufa da wuri to ku kan jo yawwa saboda haka ku ta addu'a Allah ya kara musu tsawon kwana da lafiya da albarka da arziki irin su da shawara ake yi da yake shi Allah la yusala ma ya faru ne Eh, shi dama wai Hausawa sun ba wa gwamnati wani siffa amma siffar Allah ne wai gwamnati ba ki son kuɗi ko sai mene wannan Allah ke na yi Allah Allah ba abin da yake so banda mulki ka san ko me mulkin Allah shine ya kalli wannan ya bashi miliyan ɗari kai ko nan na gefen ka kuma bai da kosi ya a ai in ma ka tsara zubar baki ka ga yana ci da rabon sai ya ƙara masa ɗari biyu ya raba kai shiru ka nema kawai daga wajen shi mulki kenan sai shi yasa wata rana wani majazubi ya ɗauki abin rabo ya ce in yi rabon Allah ko na annabi aka ce a rabon Allah yake to za ku ga rabo kuwa sai ya cika hannu ya ba wannan sai ya ɗauki kwalli ɗaya ba wancan sai ya tsallake kawai mutum ashirin sai ya ce ya haka Allah yake yi. amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne mai rabo daidai shi annabi kaman stabilizer ce in ka jona fanka madadin iya fankan za ta karba in ka je na AC ƙarfin AC zai baya in ka jona waya iya abin da wayar take bukata za ta karba in ka jona dutsen guga ƙarfin dutsen guga da za ka jona injin nika ma zai bawa injin nika ma'ana iya ƙarfin ruhinka iya madadinka shi daidai yake raba wa kowa amma shi Allah ba daidai yake rabawa ba kuma wannan shine isarsa ba wai kasi ne gare shi ba da Allah shawara yake yi da irin wayannan sai mu ce a ba su kamar biliyan ɗari kaga an ba biliyan ɗari za ka ga mutum kamar miliyan ɗari kaza su ma za su huta amma shi Allah yadda ya raba haka yake yi to amma dai na ji daga bakin maulan mu shehu Hassan Sisa radiyallahu ta'ala anhu yana cewa shaihin da almajiransa ba sa masa addu'a to shine fakiri shine fakiri ma'ana kar ku jira sai shehu ya ce ku yi masa addu'a. A kawai duk abin da ka sani na kama in kai ka yi masa addu'a. Saka shi to ya zan yi mashi addu'a a yi kawai. Addu'an masoyi gaggawan karɓuwa take a wajen Allah. Kuma addu'an masoyi an san ba abin da zai roƙa sai alkhairi. saboda haka ku yi ta addu'a ma shehu Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara masa tsawon kwana Allah ya jinkirta mana shi Allah ya albarka a cikin zuri'arsa kuma Allah ya masa fatahi na zahiri da bajiri Allah ya ba mu zawiya cikakkiya mai wataccen waje inda za a wadatu da duk abin da ake so kamar yadda ubangiji yake so kamar yadda hadar shehu da hadar shehu ta ke so da hadar manzo Allah kuma Allah ya mai ta mana saduwa albarkan shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu الله يقع من تنشوه رضي الله تعالى عنه اللهم صل على سيدنا محمد بن فاتح ما أغلق الكاتب لما سبق ناصر الحق بهذا الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم أنت أقوي رد السورة